أعوذ بالله الذي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يوم الثلاثة كنا قوم شابير دوة ربيع الأول hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya watan turawa muna goma sha biyu ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara mun zauna don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imam bukhari wancan satin mun kwana a babin da yake magana masu zagan geniya to shekaru ne guda biyu kowannensu yana ƙarya yana kuma zafuta mun karanta hadisai har guda uku a ƙarƙashin babin na ƙarshe kenan yau za mu tashi ne a babi na ɗari biyu da biyu babu si babin musulmi fusukun babin da yake cewa zagin musulmi fasikanci ne ina ji kuma lambar hadisi ta ɗari hudu da ashirin da tara a shafi na ɗari da sittin da uku yana kuma kyauta da to shine darasi na 64 a cikin littafi din da biyar ko na'am darasi na 65 yace haddathana ibrahim ibn musa قال أخبرني يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد ابن سعد ابن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne mun wuce babukan da suka yi magana akan al-sabbu as-sabbu wasu malamai suke kokarin tantancewa me bambanci tsakanin as-sabbu da as-sibab sibab suka ce shine ka zagi mutum ko ka aibanta abun tun da abin da yake a zahiri yana da akwai ko a zahiri illa shi ce ka faɗa don ka ci mai mutunci ita kuma sibab ta kunshi abin da yake da akwai da wanda ba shi da shi ranka ya ɓaci kawai duk abin da ya zo bakinka yana kana faɗa da aibun da kake da akwai da wanda ba da yake da akwai da wanda ba shi kana faɗa wanda shi ake kira sibab to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace cin zarafin musulmi ta wannan hanyar fasikanci shi kuma fasikanci shine duk abin da shari'a ba ta yi murna da shi ba ba ta maraba da shi shine fasikanci al-khuruj am a'tillahi in dai ka tsallaka dokar Allah wannan abin ya dunguri shari'a ko mai kankantar dungura to wani abin shine ake kira fasikanci Allah ya tsare mu حدثنا محمد بن سنان قال أخبرنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kasance ba fahishan wala la'anan iyaka da mun sha wuce shi a hadisi a hadisai da baya da yawa a baya kenan manzon Allah ba mai alfasha bane ba mai yawan tsinuwa bane wala sabbaban shine ƙarin da muka samu akan hadisan da muka wuce su a baya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai zagi bane ko ba ai mai aibata mutum bane ta hanyar cin zarafi ba sufa bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka bata ran manzon Allah ka faɗi abin da ya mai ciwo to idan ya tashi zai gaya maka kalma irin ta nuna kaito irin ta zargi shine yace kana ya qulu indal ma'taba to idan ya nuna kamar zai nuna ransa ya bata sai sai malahu me ya same shi tariba jabinu sai manzon Allah ce tariba jabilu goshinsa ya kwashi ƙasa me ake nufi da goshinsa ya kwashi ƙasa malamai suka ce ita ma fassara guda biyu duk da ran manzon Allah ya ɓaci an tsikare shi idan ya tashi addu'a sai ya yi addu'a mai kyau tariba jabilu Allah ka sa ya zamanto mai yawan sallah dan ba yadda za a yi sallah sai ne sai goshi ya taɓa ƙasa to duk da ran ya bashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kalmar tariba jabinu kamar addu'a ce yake maka to Allah ya sa ya zama to mai yawan sallah idan ka zama to mai yawan sallah ita kuma sallah tana hana alfasha tana hana munkari wasu malaman suka ce tariba jabinu wasu malaman suka ce a'a tariba jabinu ina ma ya ci kasa ma'ana ransa ya ɓaci kana mu rabu da shi irin kamar yadda zaka faɗa ransa ya ɓaci to ta ribar dabino kamar haka manzo Allah yake nufi amma malamai suka ce kuma baya nufin gundarin maganar cewa wannan asarar fa ko ɓacin ran ko kuma faɗuwar ta same ka wallahu ta'ala a'lam da haka dai koran manzon Allah ya ɓaci baya faɗin abin da yake alfasha ne baya faɗi abin da yake tsinuwa ce haka manzon Allah baya zagi Allah ya samu dace tunda mai zagin fasikanci ne dan haka shi ba zai yi ba حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah an biyo cewa sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun kuma ya aishi kafirci ne ka zagi mutum ka ci zarafin shi ka aibata shi wani abin fasikanci ka yaƙi mutum shine ka nuna masa ƙwarar kana adawa da shi za ka iya ɗaukan takofi ka yaƙe shi za ka iya salwantar da rayuwar shi in ta kai ga wannan matakin to malamin suka ce kafirci ne to sai dai ana nufi kafirci wanda yake fidda mutum daga addinin musulunci ko kuma kafirci ne da sunan kafirci amma ana nufin kabira don haka idan ta kai ga cewa faɗa ne ba da niyyar a kashe ba ba da niyyar a raba mutum da rayuwar shi ba ba da niyyar cewa faɗa ba ne irin na arna da musulmi to a ganka kuna dambe ko kuna kokowa ko kuna doke-doke wannan babba ne cikin manya-manyan laifuka sai zama to alkufuru duna kufur kafirci ne da bai kai ya fitar da mutum daga addinin musulunci ba da haka a ga musulmi suna damba abin aibu ne a ga musulmi suna kokowa abin aibi ne a ga musulmi suna mare-mare abin aibi ne iyaka zage-zage fasikanci ne in ya kai ga fada babban laifi ne tsakanin musulmi da musulmi in kuma kalmar qital ta kai ga a ɗauki takobi da niyyar a zubar da jini to shi ma idan abin da aka ɗauka aka yi faɗan akan shi baya ɗaukan tawili to irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ne fal qatilu la maqtul finnar da wanda ya kisan da wanda aka kashe dukkanin su ɗan wuta ne saboda me za su mutu ne a matsayin su na kafirai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan dai mun san ya aikata laifin kisa dan ya kashe musulmi faman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما to shi wanda aka kashe menene laifin shi sai manzo Allah ce kana harisan ala qatli sahibi shi ma yayi kwadai yayi yunkurin kashe dan uwan shi sa'a ce bai samu ba da haka wannan yunkurin da yayi ya cika kuma akan mummunan yunkuri ita ce abin da za ta kashe wutar jahannama shi kuma da aka ce rayuwa al'amal bi khawatimiha rayuwa akan abin da ka cika akan haka Allah madaukakin sarki zai tashe ka ka kwana da kyakkyawan niyyar idan Allah ya wayi da kai gari zaka aikata kaza da kaza da kaza cikin ayyukan mutanen kwarai aka tashi asuba ba kai a wannan niyyar za a tashe ka ka kwana gobe akwai kuɗaɗe a ajihunka zaka je ka fanta ma idan Allah ya wayi gari sai ka mutu cikin dare a irin wannan niyyar za a tashe ka Allah ya tsare mu da haka dai fada da musulmi idan doke-doke ne ba da niyyar kisa ba ba da niyyar raba rayuwa ba ba da niyyar kafarta mutum ba wannan babban ne cikin manya-manyan laifuka in ya kai ga niyyar kisa da kafurtawa wannan yana fuddawa daga cikin addinin musulunci matsawar babu tawilin da shari'a za ta karba a kan shi Allah ya sa mu kiyaye حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديني حدثه أنه سمع أبا ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر يتنادي من ذن الله صلى الله عليه وسلم نتوى لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك يسي وني ba zai je wani mutum da kalmar fasikanci ba ana ta wani ai fasiki ne wani mutumin banza ne shi ne kalmar fasikanci ai ko mutumin da baya daukan shari'a da muhimmanci yana keta dokokin ubangiji shi ne ake ta mutumin banza ko a ce mashi fasiki kace wani fasiki ne wala yarmihi bil kufri ba zai jefe shi da kalmar kafirci bai fidda shi cikin addinin musulunci don haka ko rai ya yi zafi an ɓata rai duk yadda ka kai da saɓani to kar ku jefi junanku da kafirci da fiddawa daga addinin musulunci matsawar ba za ka kare wannan kafirtawar da hadisai da ayoyin alkur'ani ba ya ce kare jefa duk wanda ya jefi mutum da fasikanci ko ya jefe shi da kalmar kafirci illar taddat alaihi face ta yi ridda gare shi ma'ana face ta komo zuwa gare shi in fasikancin ne to shi zai zama fasiki in kafircin ne shi zai zama kafiri in lam yakun sahibuhu kazalik in wanda ya jefa din ba haka nan yake ba ka samu mutum lafiyayye a cikin addini lafiyayye a cikin mu'amala bai zubarwa shari'a ba bai taka shari'a ba sai kace masa fasiki wannan kalmar fasikancin za ta dawo zuwa gare ka lafiya kalau mutum yana cikin da'irar musulunci sai kace wani ai kafiri ne dan wuta ne tsinanne ne ma'ana tsinanne daga rahamar ubangiji sai to kai ne zaka damu dan wuta din tsinanne kafiri matsar wanda kake ga kalmar ba haka take ba ada lumana cikin wani babi ne babu sibabul muslimi ko kenan ga mutum kalmar fasikanci a yare na shari'ar musulunci zagi ne ko ba zagi bane ba kuma an ce in ba haka bane za ta dawo zuwa gare ka shi yasa malamai suka bambanta kalmar asabbu da asibab asabu ka gaya wa mutum baƙaƙen maganganu da abin da yake da akwai astibab ka gaya mashi da abin da yake da akwai da wanda ba shi akwai din kaga manzo Allah ce tunda in kace mashi fasiki ni ba fasiki bane za ta dawo zuwa gare ka in kace mashi kafiri ni ba kafiri bane za ta dawo zuwa gare ka amma lokacin da ake gaya maka kalmar duk da ba za ta tabbata ba zuciyarka ba ta dauka da daɗi ba wani zo da same ka cikin jama'a dan iska kafiri fasiki la'ananne tsinanne ko da ka san mala'iku suna rama maka din kuma kai ba tsinanne bane kai ba kafirin bane amma zuciyarka ba ta ji zafi yasa aka kira wata da kalmar siba sai dai a ƙarshen hukunci matsawar al'amari ba haka yake ba shi mutum ne yake kafarta kanshi da kanshi shi yake fasikantar da kansa da kanshi Allah ya tsare mu wa bi sanad da irin wannan isnadin dai wani isnadi kenan na? na? wanda hadisi ya zo na sama ko irin yadda isnadin yake a sama irin haka isnadin yake kuma ya dire da har zuwa ga abin zarin yadda yake a cikin hadisin wancan ya ce sami annabiya sallallahu alaihi wasallama ya kuli abu zarin ya ce da kunnen shi ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa manidda ali ghairi abihi duk wanda ya ikirari ga wani uban shi wa huwa ya'lam kuma ya san wanda yake ikirarin zuwa gare shi ba baban shi bane faqad kafara wannan mutumin ya kafirta da zafi ko manidda li ghairi abihi duk wanda ya tuciya da uban da ba nasa ba ni dan gidan wane ne wane shine ubana da shi yake tuciya da shi yake alfahari da shi yake kafafa kuma ya san cewa ba shine ubansa ba ga baban nasa da ya haife shi manzo Allah ya ce wa huwa ya'lam yana sane faqad kafara wannan mutumin ya kafirta to ina ji ku a wannan zamanin za ta yi yawa eh in aka samu mutane a family to duk wanda yake da karfi kowa ta taro ya ce shi mai karfin hi ne baban sai karsa menene laifin baban su kuma dan baban shi yana faskare ko dan baban shi yana kwasar farbaci ko dan baban sa yana yasar masai ko dan baban sa yana gudu ko ko dan baban sa yana gartai ko yana yin gyaran kwara ke ni da gartan ne ko ko yana turmi turmi to me matsalar ba haka ya so ya ga kanshi ba Allah ne ya so ya ganshi haka hakan da yake in ya yi haƙuri a cikin bautar ubangiji yake ba wanda ya sai tsara wa kanshi rayuwa saboda da Allah madaukakin sarki ya tsara mashi kamar Allah ya ce duk wanda ya guji mahaife shi ni shi shi ya haife ka ka guje shi saboda yana da talauci ka guje shi saboda yana da karamin hali ka guje shi saboda kamar ka rena martabar inda ya fito to wannan abin yana fitar mutum daga cikin musulunci akalla ko da an ce alkufuru ne dunal kufri don zai zama to kuma babba ne cikin kaba'ir malamai sun ce duk abin da manzo Allah ya kira shi daga kafirci ko da bai fidda mutum daga musulunci ba to kuma garin zina da wannan aiki da mutum yake tuciya da uban da ba nashi ba to kuma gare ya yi zina tare da ba ta aka yi ba kuma ka je ka yi zina ka ce to tun da ni ban yi tuciya da baba wani bara in yi je in yi zina sai a yi daya da daya a'a ba haka al'amarin yake ba in ya zamanto dole ne ka yi daya to ka yi zina akan cewa ka guji wane ne mahaifinka kafin mu karasa gabar hadisin me hikimar to cewa idan mutum ya yi ikirari da mahaifin da ba nasa ba shi ma zaki ne malam kabir na ya fara gyara zama ko magana za ka yi ba to malam su nabi na'am duk lokacin da mahaifinka ya fahimci cewa baka alfahari baka so a ce shi ya haife ka ai babu zagin da ya wuce wannan a rayuwa babu cin mutuncin da ya wuce wannan babu cin zarafin da ya wuce wannan in nemi mahaifiyarka na aure ta na biya sadaki ya jizance a ruwa a sanyi da iska wani lokacin banjir in ya taso har Allah Allah ake kar ayi ruwa saboda zai bada problem duk ya kece wannan abin ya wuce ya nemi hayar gida ko ya yi ta ginin gida ko ya nemi aro a yi shakwa maza wani lokacin ma ana fenti ana filasta haka ake kawo su ya ana sa ice ana babbaka ɗakin haka za a kawo da aka aihu ya nemi rago ya nemi alawa in ba su fatiyar suna ne a kofar gidansu ko ya nemi goro ya ci bahin kaza a yi dambu a yi rarraka a yi wane ne duka ya gama shan wahalar ka kuma da ƙarshe ka nuna masa shi bai isa ba ai ba cin zarafin da ya wuce wani shi yasa to shi ma aka kawo shi a babu sibabil muslimi babin cin zarafi ko zagin musulmi babu zagin da na'ama a duniya kamar yafi wannan mutum ya haife ka kuma ka nuna mai bai isa ba saboda shi ba mai kuɗi ba ne shi ba mai ɗan kasuwa ba ne shi ba darakta ba ne ko permanent secretary ko kuma dai wani babba mai mukami na siyasa ko sanata ko rai za ga da an samu wani mai matsi kowa ya baro gida mahaifinsa sai ya kare a nan ba nan ba ce matsalar ku ki sunan mahaifinku ku ki nasabar mahaifinku ɗauki wannan ita ce mai matsalar da haka duk wanda mahaifinsa ya haife shi ya yi tuciya da mahaifin shi yasa hata laraba a jahiliya in ɗayan su zai tashi zai yi alfahari mun ce suna alfahari kafin zuwa musulunci duk da musulunci da ya zo ya ce ya hana wannan alfahari din amma idan suka tashi alfahari za su ce da wane da wane da wane su ne iyayena in ka isa kawo mun kwatan kwatan su kuma ya kamata duk inda mahaifinka yake kai ya kamata ka zauna ka bincika ka gano me yi alfarmar da Allah mai a duniya ba mutumin da bai da alfarma a duniya Allah bai taɓa yi ba kai ya kamata ka nemi alfarmar mahaifinka ka cicciko alfarmar mahaifinka ka yi alfahari da shi ka ji daɗi kuma ka nuna masa shi ne naka ka mai addu'a yana raye ka agaza mai ka tausaya mashi wanda ita ce tarbiyya ita ce kyakkyawan ɗa in ya faɗi magana ka saurare shi in ya taka birki a ce ka tafi in ya umarci ka umarci da shi daga cikin cin zarafin iyaye ne ya ma umarni ka ki ɗauka kuma wani umarce ka ka karɓa shi ma akwai manidda ali ghairi abi ya ce ma karkai ka ce sai kai kuma sai shugaban ma'aikatar ku ya zo ce maka a wannan din haka nake so a yi ka ce to kenan bayan baban ka fa ya hana ko ya ce a yi kaki kuma zuwa wani shugaban ka ya ce a yi kuma an yi babu cin zarafin da ya wuce wannan ko ya kau da kai ya kyale kasan zuciyar shi akwai abin da yake kona masa da akwai abin da zai bata masa da Allah ba mu ikon kiyayewa wa man da'a qauman wanda ya tukiya yayi ikrarin wata al'umma laisa huwa minhum shi ba ɗan cikinsu ba ne falyatabawwa maq'adahu minan nar to ya nema wa kanshi wurin zama a cikin wutar jahannama umarni ne manzon Allah yake badawa duk jama'ar da ba a cikin su kake ba ka cusa kansa cikin su to ka nema kanka wurin zama a wutar jahannama kamar ya mutum zai cusa kanshi cikin al'ummar da ba su ne ba na mu dawo kanka dai na ina jin ka na'am da turanci ka faɗa na'am na'am dan gyara kaɗan watan kaskantacciya ce ko ba wata kaskantacciya sai wanda ya kaskantar da kanshi yau wato okay bisa abin da shi yake kallo a ransa na bara mu ga bukar da sai mu dawo kan taka shine waɗannan ka san ba su ne danginka ba mutum yana danganta kanshi ne ta tsatsar da iyayen shi suka fito cikin shi to waɗannan su ne al'umarka su ne mutanenka to in za ka yi tutiya za ka danganta kanka ka danganta kanka cikin wannan gidan in ka guje su saboda kana kallo a zuciyarka cewa kaskantattu ne ko martaba su bata kai ba ko kima su bata kai ba ko kana so in ka fita waje a kalle ka da wata kima da wata martaba da ba ta da ita to za in ka samu martaba a duniya fa hike na iyaka rabanta in baka samu ba bi babu kenan ga asarar ka samu abin da kake na samu a duniya ga kuma cewa da kanka zaka duba wa kanka gunda zaka zauna a wutar jahannama kuma duk lokacin da ka samu a wutar jahannama baya da kyau ba wani gu da jahannama take da kyau ko akwai wanda ya leko wanda yake da dama dama ba inda yake da dama dama a cikin wutar jahannama ko akan murfinta za a ce ka rike murfin kar ka shiga kawai murfin kofar za ka rike ya yi ka bala'i na dido masallacin da ba isa mu rike ba ɗaya rike ɗaya rike ɗaya rike na ƙarshen hikarsa ya ta azaba ya ka murfin to ba da tana ce a sa a ciki Allah madaukakin sarki ya tsare na malam ya kake so ka ce na'am kake tusa kanka cikin tsaron na'am kamar ya kake nufi Na'am. Ya magana da malam ya Ibn Hajar ya yi makamanciyar wannan magana lokacin da ya sharhin hadisi. Ya ce ba iyaka nan hadisin yake magana ba. Duk wani abu da ba kai da shi in kai ikirarin shi to yana faɗuwa karkashin wannan hadisi. In kai da'awar kuɗi ba ka kuɗi to irin laifin da yake cikin shi in ka yi da'awar girma kai ba dan kowa bane ba kawai da ka ba da kona da an yi gyara an kowa ne ko dole akwai kowa ya haife shi ko ko da an san kowan ko ba san kowan ba dole dai akwai wanda ya haife shi akwai wanda ya ba da gudunmawa wajen fitowa duniya annabi adam ne kadai aka tura daga turbaya ko in ba shi ba kowa na da uba ko dai na halal ko ba na halal ba ko da wanda ya karbe shi ko bai karbe shi ba Allah tsare mu da haka yake cewa to duk wanda ya ikrari da dukiya bai da dukiya to kamar manista adi ghairi abi yayi da'awar ilimi bai da ilimi to shi ma wannan matsalar tana fadowa da shi sai ce al-ilmu wa ta'allum ko ilimi ko alfahari ko kuma kokarin nuna cewa yana neman ilimi alhali baya yi to yana fadowa cikin akwai garin da in ka je akwai shigar da kana yi ko an san ta malamai to akwai wanda za ka gani sai su zo su zuba wannan shigar in kai gana ana akar mukalla akar mukalla akar mukalla amma da an ce a yadda shi yana nuna wani ba malam bismillah malam bismillah hi ban da hi addu'a ma kadai ba zai iya ba barantana ya ja ku sallah barantana ya muku qablu ko ba ya ja ku sallah an ce qablu ta kama me ke ce na sani ko aka aka ce aka yi da ba Allah malam yayi sallah aka kare sallah to sun yi mai tazuhi bai gane ba da aka kare sallah suka ce malam ba da fa ta kama bai ce na sani wala ba ta kama mai ce na sani babu alama zai kuma suka tabbata sallah suka sake samu wata tarafi sun da jami'in sallah saboda ya nuna alamar a cikin malamai yake ba a cikin malamai yake ba ko mutum ya yi kafafa shi dan sarauta ne ko ba dan sarauta ba ne kaga ya jefa kansa cikin al'ummar da ba a cikin su yake ba to shi ma kamar ƙaryar nasaba ce ƙaryar dangi ne da ba a cikin su kake ba akwai neman girma akwai neman ilimi akwai neman daraja akwai neman sharifantaka ita ce tafi komai ko amma mu dan darajar kakanmu baki kirin da shi kuma wai waye kakan shi wai annabi sallallahu alaihi wa sallam a bani dan darajar kakan shi ni ko da nake ga duk wanda ya dosanni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu yadda za a yi baki haka iya ka tunani na yake na kuma ba zai bara ba dan shi manzon Allah ko bai barata ba ka kawo mai ba za a ci ba in dai jinin manzon Allah ne barantana kuma ce a bani dan shi akwai tukka da warwara ya kakanka ya ce karkace kuma kai ka ce a bani a dan ta'adda ne kenan a gidanku kuma haka kenan duk wanda ya ji karɓar maganar baban shi shi ma din yana cikin sibabul muslimi ko suku alama ce ta fasikanci babanka ya ce kar a kawo bara kar a kawo sadaka kuma kai kana meka hannu yana cewa dattin da ya ce karkuci ko kar mutuni a bani in ci shi ne bai gane ba kenan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr ko wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nari wa man da'a rajulan bil kufri wanda ya kira wani mutum da kalmar kafirci au qala aduullah ko cewa da makiyin Allah ne ai wana baya tsoron Allah makiyin Allah ne wana baya san addini akwai irin waɗannan kalmomin a bakunan al'umma mutane sai sun yi taka tsantsan wana baya san addini wana ai kawai arna yake kauna wana bahi da tsoron Allah wana tsinanne ne irin waɗannan kalmomin walaisa kazalik alhali mutumin ba haka nan yake ba illa harat alaihi ai illa raja'at ilaihi alaihi face wannan kalmar ta dawo ta hau kan shi wanda yake faɗin wannan kalma din Allah ya tsare mu da haka kenan duk kalmar da zamu furta ta bakin mu duk ran da rai ya baci duk yadda muke cikin fushi da takura lalle mu auna kalmar karfin to daga bakin mu akwai kalmar da in ta fito hadarin ta ba yadda za a yi da shi sai dai an hada da tuba حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد آه سمعت سليمان ابن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سليمان ابن سرد آه سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wani ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu tarihin sahabban manzon Allah haka suke bi su gano da waye da waye cikin sahabbai yanzu masu ruwa sun tabbatar tabbas wannan mutumin yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai su koro wannan hadisin a zakahin tarjuma sunan shi sai su tabbatar maka ga yadda aka yi zan cewa sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala shi Sulaiman sai yake cewa istabba rajulani inda nabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu mutane sun ɗan yi musayar baƙaƙen maganganu wannan ya faɗa wannan baƙa wannan ma ya gaya wannan baƙa inda nabi sallallahu alaihi wa sallam a wajen manzon Allah sai da amsa tabbata a gare shi fa ghadiba ahaduhuma ɗayan su sai ya fusata ya yi fushi fashtadda ghadabuhu fushinsa ya tsananta hatta tafakha wajhuhu wa taghayyar sai da fuskar ta kumbura ta canja haka mutum in fushi ya fushi haka za a gani mutum yana kumbura shi kadai kamar zai fashi wata gayyar launin fuskar ya canja za ga wani lokacin fuskar mutum ta yi ja ko ta yi kore tana alamar kore kore alamar jinin ya tsatso kada ta canja ya kumbura rai ya ɓaci kenan shi ya samu dokin hawa in tafaka wajhuhu wa taghayyar فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله إني لا أعلم كلمة والله ناسا وتكلمة لو قالها da ya faɗi wannan kalmar la zahaba anhu alladhi yaji da abin da yake ji a zuciyarsa da sai ya ci ya ga kumburin da bacin ran da fusata ya wuce gona da iri kuma nasiha ka ce a baya fa la taghab faraddada miraran sai mace la taghab imin musiya ga ya mun kalma mafi tsada manzo Allah sai mai karkai mai neman nasihar ya yi ta maimaitawa ya yi ta maimaita manzan Allah na ce masa kada ka yi fushi kada ka yi fushi yanzu kuma sai gashi a gabansa wani ya yi fushin ya kumbura don an yi fushin ya za a yi sai manzan Allah ce ko da an yi fushin ga waraka inni la a'lamu kalimatan law qala ala zahaba anhu alladhi yaji abin da yake ji a ransa wannan tafarfasar da bacin ran yace zai fice mishi fanqalaqa ilayhi ar-rajulu da mutumin da ya ji wannan kalmar ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sulale sai tafi da sauri ya samu wancan mutumin ya gaya mashi ga fasatar ansa na jiyo daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa mashi irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa qala sai ce mashi ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga shaidan abin jefewa daga rahamar Allah. An gama kira ita ce kalmar ko, wa ma yan zagan na kami da shaitani na zbun, fasta'id billah. In har shaidan ya rinjaye ka, ya nemi ya tsallaka da kai iyaka, ka kukula, ranka ya ɓaci, zuciyarka ta raya maka mummuna, kana nema ka tsallaka da'irar addinin musulunci. فريقا فتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله لكن أنا سيتي مش تعوذ بالله وقال شكو تم تم سيتي أترى بي بأسا كاغو تم قال أترى دني za ka ce min in nemi tsari daga shaɗan a tara bi ba san ka ga wata matsala ce a tare da ni a majnunan ana ne mahaukaci ne izhab tafi ba ni guri haka wannan mutumin ya mai rabta ibn hajar sai yake cewa wanda aka gaya wa wannan kalmar tsayan mutane guda uku ko dai zaman to irin kafirai ne da suke madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda suna nisa da manzon Allah ala jiyo zagin abba ba za a gane ko suwaye ba amma dai za a ga alamar halin da suke ciki amma ba za a ce ba wane ne da wane sai ce to ko dai kafiri ne aka gaya wannan kalmar ko kuma munafiki ne irin munafikan da suka shigo gidan addinin musulunci amma ba sa karɓar gyara daga siffar da ake gane munafiki shine in ka gaya mashi gaskiya baya ɗauka tana da nauyin ɗauka a wajen munafiki za ga duk mutumin da imanin shi ba gyam yake a tsaye ba shine tana mai wa'azi yana karba tana mai nasiha yana karba wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min in kawa mutum wa'azi ya ji girman kai ya ji cewa zagin fasaki ya ji cewa zai yi fada da wannan wa'azin to alama ta munafurci tana tare da wannan mutum sai ce ko dai kafiri ne ko munafiki ne ko kuma irin jufatul a'rab irin larabawan ƙauyen da suke shigowa su dai sun karɓi musulunci amma babu tarbiyya babu ladabi babu fahimtar babu neman karatu wannan kuma yana nuna maka ƙarancin ladabin aƙalla ko da an bar shi balaraban ƙauye ne sako ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da in ka faɗa zai kawar da kai daga cikin mummunan halin da kake da akwai kuma sai yake faɗa a tara bi ba san a majnunin ana har da kora kuma wanda ya kama ka wannan sako din alama ce ta girman kai da rashin ladabi da rashin tarbiyya kuma dama haka Allah ya musu tambari al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulih da haka ibn hajar yake cewa lalle ɗayan mutane guda uku ne ko dai kafiri ne ko munafiki ne ko kuma irin larabawa kasgayen nan ne na ƙauye sunan musulunci amma ba su fahimci ina addinin musulunci yake ba kuma su ne suka zo suka yi da'awar sun musulunta amma aka ce har yanzu dai imani bai shiga zuciyar ku ba dan kuna da guntun tarbiya kuna da guntun fahimtar addini kafin imani ya zauna a zuciyar Allah ya tsare ni abin da yake nuna fasikanci ko cin zarafin musulmi shine a gaya maka gaskiya har wa yau kake ɗauka ita ta hikimar ba mamul bukari kawo ta cikin sibabul muslimi usuku shi ya gaya maka ga abin da manzon Allah ya ce mai sa maka martani a tara bi ba'san a majnunun ana kuma sai ce masa izhab to wanda zai zo maka da nasiha da zo maka da siffar lalama yana neman ka da alkhairi a cikin addini kai kuma kana kaɗa da shi wannan ma akwai cin zarafi akwai taɓa mutuncin musulmi Allah ya tsare mu Allah ba mu ikon kuma karɓar gaskiya dan an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene alamar girman kai sai ce mashi ghamqun nasi wa batarul haqq shine kare na mutane kuma ka ki karɓar gaskiya kin karɓar gaskiya shine a gaya maka ka karɓa zuciya ɗaya kokarin kwane-kwane to ai kaza da kaza ai baka fahimci ayar ba hadisin ba haka bai ce ba to kawo min isnadinsa a ina ka karanta hadisi wani bage bagen banza ne da wasu kawai ka yi kuskure an gaya ma hadisi na manzan Allah ka ce Allah ya sa mu gyara shi kenan eh na gode Allah ya saka da alkhairi amma kuma da kyakkyawan usulubi ko ba amma ba shi dai ya zako ya zo gurin ka rahin kyakkyawan usulubi wannan matsalarsa sai daban amma kai gaskiya dole sai kai aiki da ita yau kana laifi a mutum ya gama da kai a gaban mutum dubu sai ce wane mai aiki kaza ka daina an ce kana gulma kana satar kuɗin da baka sai Allah da na daina cin zarafinka da ya a cikin al'umma wani tsakaninsa da ubangiji amma dai abin da ya gaya maka gaskiya ce ko da harshen shedan ya gaya maka gaskiya ce ta karba shi ne alamar gaskiya ita ce alamar girman kai wani lokacin muna fakewa da cewa ai ba ai kyakkyawan usulubi ba ko ba ai kyakkyawan usulubi ba dai gaskiya sunanta gaskiya kuma laifi sunanta laifi yana da bukatar ka gyara Allah ya tsare mu da haka inda an gaya ma gaskiya kake karba siffa ce ta mutanen banza kuma cin zarafi ne ga musulmi Allah ya tsare mu حدثنا خلال ابن يحيى قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن ابي زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله قال ما من مسلمين الا بينهما من الله عز وجل ستر babu waɗansu musulmi guda biyu da za su haɗa wata irin dangantaka kowace ce in dai akwai ta cikin musulunci to face akwai wani mayafi wata fitara da Allah madaukakin sarki zai yafa musu wani yana ganin martabar wani wani yana ganin kimar wani akwai wani sitirci wani kan daga wani shamaki da Allah zai sa a tsakanin su su su wannan guda biyu فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر idan ɗayansu ya gaya wa ɗan uwan shi su a cikin biyun ɗayan ya gaya wa ɗan uwan kalma mummuna kalmar cin zarafi kalmar da za ta iya ɓatare kalmar da za ta iya jefa gaba ita ce kalimata hajjiri fa qad kharaqa sitrar Allah to ya keta wannan sitrar da Allah madaukakin sarki sa tsakanin kuma haka yake matsar mutane biyu suna zaune ana da fahimtar juna in ɗayan ya faɗi mummuna ƙwaya ɗaya to za ga fa ko kun yi kokarin sulhu akwai wani tambari da akwai wani tabo da ake bari a tsakani yasa to duk yadda za ka yi koyi kokari kar ka faɗi mummunan kalma akan abokinka ko akan abokin zamanka fa qad kharaqa fitrallah wa idza qala ahaduhuma lil akhar idan wannan ya faɗa wannan ma ya faɗa ko ɗayan sa yace da dan uwan shi anta kafir kai kafiri ne fa qad kafara ahaduhuma to lalle ɗaya daga cikin su ya kafirta haka wani hadisi ne ke faɗa duk da cewa dai malamai sun ce da'ifi ne sai dai gabashi ta karge ta yi daidai da hadisin da muka wuce a lambar hadisi ta ɗari hudu da talatin da uku idan ɗayan zai ce ɗan uwan shi kafiri fa kare kafar ahaduhuma can kuma idan ya ce masa munafiki ko ya ce mashi kafiri in lam yakun sahibuhu kadhalika aba ita ba wa laysa kadhalika illa arat alayhi Allah ya tsare mu babu man lam yuwajihi an-nasa bi kalamihi babin wanda bai tinkari mutane da zancen shi ba mutane tana faɗa a kansu amma ka ɗauke faɗan daga kansu ka yi a kan wasu hakan ya inganta ko bai inganta ba a bajaki a daki taiki a yayi bahaushe yana cewa ga jaki don me ake dukan taiki ko? jakin ya kamata a doka ko to a musulunci a iya barin jaki a daki taikin in jakin ka yi ma gardama sai kake dukan wannan himfadar ta kanshi za ta sa jakin ya canja dan bai san me kake yi ba ko to a iya yi irin wannan gugar zanan ga wanda kake magana a kan shi amma ka koma kake akan wasu za mu je in ya inganta a hadisi ko bai je ba da wasu sun ce a'a ne ko na'am حدثنا Umar bin حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة عائشة رضي الله عنها تجي صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wani abu cikin addini farakhasa fihi kuma sai ya bada sassauci a cikin shi yayi yace ayi mu kiyaye da kyau sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama shay'an manzon Allah yayi wani abu cikin addini ma'ana ya inganta ya kamata a yi akwai sassauci akwai araha tabus a cikin shi farakhasa fihi kuma yace ya dace a yi ina ya bada rahusa ita ce kalmar rahusa ta Bahaushe ko ita ce kalmar rukhsa in ka tashi sayayya kakan je gurin mai rahusa ko kakan je gahin kakantin rahusa ko ko a ce kantin sauki to ya yi sassaucin ya yi abun kuma ya sassaucin cewa a aikata farakasa fihi fata nazzaha anhu qaumun amma waɗansu mutane sai suka yi kyankyamin wannan abu kyankyamin ayyukan musulunci karancin fahimta ne cikin addini ko mu dan bada misali kafin mu wuce ko a ba mu kafin mu wuce ba mu to guda ɗaya daga cikin abubuwan da manzon Allah ya yi ya ba da sassauci a yi mamma mutane suna ji da nauyi a ransu su aikata kamar me da me na kamar shafa akan hufi mutum ya sa hufi ya zo zai aure aka ce masa a manzon Allah ya umarni da shafa akan hufi ta ani barne na cire ni ne ban ga wata wahala ba sai ya cire ya shafa to wannan kyankyamin ganin kamar aikin bai yi ba matsala ce na kamar me kamar kasaru kana cikin halin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rage duk wata sallah mai raka'a hudu ta dawo biyu sai ka ta ni bana jin wahala zan cika to kinkyamin cewa ba za ka dauki wannan kasarun ba matsala ce a cikin addini kauyanci ne da rahin fahimtar addini na tafiya ba ta kalmi to sai ka kara bayani na kamar a nan wasu guri eh na'am eh ba laifi bane ba laifi dai a rayuwarka kuma za a samu gun da kai ma dole za ka yawon ba ta kalmi amma ba shi ne gurin da matsalar take ciki ba kamar haɗe sallah ko da ke afon wani ya riga ka daga hannun karɓi ta kam amma da afon tun da mun karɓa malam san daga bace kamar haɗe sallah idan ana ruwa sallan magariba da isha'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haɗewa yayi umarni a haɗe amma mutane da yake gaji suna jin nauyi a ransu dan me za a haɗe in ma an haɗe fa fita za a yi a hira lafiyar mu kalau daga nan har kilomita kaza za mu je an san za ka iya amma manzo Allah ya ce ka haɗe ka haɗe shi ya yi din kai kuma ka ga kana da taka tsantsan shi ne inda problem din yake sai ka ji kamar takawar ba ta kai ba kamar tsoron Allah bai kai ba shi ne inda problem din yake manzon Allah ya abu ka ji kai kuma a zuciyarka akwai karancin tsoron Allah cikin akwai matsala a ciki na'am wa alaikum assalam kamar azumi yawa a tafiya a cikin ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba tsoron Allah bane mutum yake azumi a halin tafiya ya dau azumin ya galabaita ya fita daga hayyacin shi amma ya ajiye azumin ko sai yake ganin kamar akwai karancin tsoron Allah a cikin ajiwa wannan karshen dakikanta kenan ai da ka ji ka galabaita zaka fita daga hayyacinka duba abincin da ranka yake so wanda in ka ci ba matsala ka fito akan titi ka cika yagize ba a matsala wannan kuma yasa in za a sa a hizo kai ana sa masu hankali ba sai ana sa masu fahimta addini saboda kar baka zo ka samu guri kana cin abinci ka na mai tafiya kuma ai hizo zo ta ce ka sai baya abi awa ko na problem ko eh haka in habibi aka sa masu ilimi ya gane a wannan mutumin matafi ne ko a hajji tafiya ke shi ko mai tafiya yana da rukusa ya ce ya sha da haka in suka kai ka ofis sai su kara maka da balangu da tsire da yan abubuwan da za ka kara guzuri sai kuma kai hakuri mu bata maka lokaci na'am wani daga hannu kashin kai akwai yin taimama na'am menene matsalin ta mutum eh Mhm. Sai aya. Na'am. a wannan kuma baka buƙatar ba kuma kun sanyi matsawar ba ruwa ai zo kuma kun sai ta kare ko ai kuma kuma sun zafi ake za a yi inda babu idan a matsala wace taru kusa da taimama na'am eh eh gare bari rana ta fito wannan ma akwai kawanci mutumin da ya mafalki ya tashi cikin janaba kuma ga sanyi domin ya ja bargo ya koma ya kwanta ya yi taimama ya shiga masallaci ya yi sallah cikin jam'i alaba shi idan ranar ta fito domin jikinsa ya ɗauki ɗumi sai ya yi wanka sai kuma ya sallah a zahar idan lokacin ta yayi amma asubar abin da yake rukusa a kan shi shi ne ya taimama ya ga masallaci mafalki muka ci banda wanda yake da aure kuma ya je ya yi aure to kar ya mana taimama ya taimama masallaci shi wannan an ce kar ya yi sai ya hirya in yayi ya san me yayi na'am kamar sallar kasaro mun yi magana a kanta ko ta wata fuskar daban as-siwak na'am eh shi wato bambancin ana da buƙatar ka samu sassauci abin akwai shi in a halin zaman lafiya ake ana so ka yi sama da haka sai aka ce yanzu an ma sassauci ka yi ƙasa shi ne rukusa duka misalan da muka bada shi ne idan lafiya kalau ake zaune to kai magariba daban kai isha daban ne abin da ake bukata amma saboda an samu hali na takura aka ce haɗe da magariba da isha'i tabbas kai lokacin ta bai yi ba kaga wannan sassauci ne kana tafiya sai aka ce maimakon kai sallah azhar daban la'asar daban a lokaci daban-daban haɗe su a lokaci ɗaya tabbas wannan sassauci ne azumi an ce in dai ramadan ya kama to sai dai idan ya sauke in ba da larura ba saboda haka yi tafiya dan karka sha wahala sai ka sauke wani ne ake kira me ake kira rufsa ka sa huffi a kafan shi maimakon ka cire huffin nan wahalar da zaka sha wajen cirewa da bai da haka ce shafi saman sa bukata ta biya kaga wani abu ne ake bukata sama da abin da ya kasa da abin da ya zama dole shine abin da ake kira ruksa to amma aswaki to in baka yi aswaki ba me sama da aswaki wanda hini aka wajabta maka misali babu aiko aswakin dama hini aka sunnata kamar amsar da malam ya bada yawo da takalmi ita ce asalin sunnar in babu wani ɗin to me sama da hakan da aka waba sabaka ka ɗaye kafar kenan ba zancen ɗayewa kenan ko eh shi wannan in ka ga dama ne wani lokacin ka ɗan taka ka ɗan taka wani lokacin zaka ji kamar ka ɗan tsatso jini daga kafarka zaka ji kamar kafa in kana yawa akan takalmi zaka ji kamar tana kumburi ko ta ɗan kumbura ko duk da ka cire takalmin ka ɗan zazzagaya zaka ji kamar murza ce ko tausa aka ma zai bada dama jini ya zagaya a jikinka yana da gaske muhimmancin yawo ba takalmi din Allah ya sa mu dace kuma sannan idan ɗaya ya tsinke a musulunci to wajibi ne ka fitar ɗaya kada ɗaya ya tsinke da maka ce to bari a rage zafi sai kake ɗage ɗayar kana tafiya kafa ɗaya a duk abin ya dai ka zare su sai kai tafiya ba ta kai wannan hima kaga wajibci ne a wannan lokacin ba rukusa ba ce wallahu ta'ala da abin da ake kira rukusa shi ne daga mai nauyi ka dawo ƙasa ƙasa yin sallah da takalmi ma zai iya faɗowa ciki musamman wanda suka je masallacin juma'a ko za a yi sallar gawa a tsakiyar ranar suke gafarta tana gasa kafarsu suna yi suna ɗaɗɗauke kafa a wata kura a ciki babu lafi ka tsaya can karkar a kan takalman ka zai ɗauke maka wannan zafin rana ɗin idan ka zo za ka yi sujada akwai rawani a kanka sai ka baza rawanin naka sai ka yi sujada a kan wannan rawanin naka wannan duk nema wa kai sassauci ne da fahimtar addini haka sahabban mu na Allah sallallahu alaihi wasallam suke na in ba rawani sai ka ajiye hularka ka yi sujada akan hularka ko hankicinka ko rigarka ka jawo ta in za ka kai kai riga kai akan rigarka duk da abin da zai nema maka mafita ka nemi fitar ine wayewa a cikin addini ana zai malik yace wani lokacin sahabban manzo ana suka zo suka dora gurin da su kamar rana za ta kona musu goshin su sai ɗayan su ya fasa hannun rigarsa ko hannun mayafin sa sai su dada akan hannun mayafin shi sai su nema wa kansa soci wannan shi ne fahimta cikin addini eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba ajiye masa abubuwa biyu ba face mafi saukin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dauka wannan ita ce wayewa cikin addini wannan yarinya kyakkyawa ce wannan kyakkyawa ce wannan sadakin ta dubu ɗari wannan sadakin ta dubu ashirin mace za ka dauka to haka yi ne kawai wayewar duk abin da ka ajiye wanda ya fi sassauci to shi ake dauka da kai azumi kana tafiya a rana kana galabaita da ka ci abinci ran da kake gida kana huta karama wane fi sassauci ka ajiye kana zaune gida karama ana kauɗa ruwan sama da kyar ka fito masallaci ka haɗe magariba da isha in ka koma gida he da safe he ya fi sassauci da ko kuma ka koma da ka zo da kyar ka koma da kyar ka sake fitowa da kyar ka koma da kyar akwai karancin wayewa a cikin addini wayewar hine kai mai saukin da zaka ɗauka shi ne to dai muna mun tafi ne dama dan dai mu kawo misalai da yawa a shirya mutane kunci da rayuwa daga cikin rayuwarsu kuma ita ce siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anikum duk abin da zai takura ku to yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi duk abin da ya takura al'ummar musulmi ko yana yanzu manzon Allah yana kwance aka bashi labari to manzon Allah zai ji dadi ba zai ji dadi a ransa ba da haka wayewa cikin addini duk abin da zai kunta ka in dai akwai mafita to ka dauke da mafitar ne wayewa cikin addini to da mutane suka yi kyankyamin abun fa balaga zalika nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai labari ya samu manzon Allah mutane fa suna kyankyami suna gani abin nan fa kamar akwai wasa da addini kamar akwai sakaci kamar akan neman sassauci eh kudin kiran yayi karanci haka mutane suke ko da an ce ga wani layi ana kira minti guda naira biyu shi kuma wannan ana kira naira goma sha ɗaya sai ga kamar wai akwai ƙasƙanci kamar akwai nuna talauci ya ce shi wancan mai tsadar ba zai sauka da ka ba saboda wai karba girman ka kuma ta ba ta taɓa ci akwai karancin wayo ina ruwan mtn da kuɗin ka tu in dai za ka yi kira naira awa goma a naira ɗaya wannan kuma duk awa ɗaya mtn za ta ɗauki naira goma ba ruwan tafa da kai kudinta za ta samu ta cike ta kai South Africa da haka abin da zai baka sassauci ka dauki abin da zai baka sassauci wannan shine wai ba cikin rayuwa da haka da haka ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa hamidallah sai hakan mun bari sai ya miƙe wa'azi sai innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu kaga abun babba ne kenan Tun qala sanan sai ce ma balu aqwamin me yasa waɗansu mutane yatanazzahun suke kyankyami suke zuhudu suke kauce ma an shaiki ga wannan abin asna'uhu da ni kaina ina aikata shi me yasa mutane suke kokarin kauce ma abin da ni na aikata shi me yasa suke gudun sassaucin da ni na bada kuma ni ma na aikata fa wallahi sai manzo Allah ce na rantse da Allah ni ma kuma na rantse na rantse da Allah ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtar al'amari sai ce fa wallahi inni la a'lamuhum billah na rantse da Allah na fi su sanin Allah kuma na rantse da Allah ba wanda ya kai manzon Allah sanin Allah haka yace fa wallahi inni la a'lamuhum billah yace na rantse da Allah na fi su sanin Allah wa ashadduhum lahu khashya kuma ni ne mai tsananin tsoron Allah sama da su da haka ba wata ƙaryar addini da za a yi mana ba wata ƙaryar takawa ba wata ƙaryar tsoron Allah ba hime ba da haka kokarin dorawa kanka wahala kokarin nuna jahilcin ka da rahin wayewa cikin addini wayewa cikin addini a ganka kana rayuwa sauki sauki araha araha malamai suka ce ba wanda za ka ganki addini ya takura mace ba sai mutane guda biyu ko dai farin shiga wanda babu karatu kenan ko kuma mutane masu girman kai to wanda su ne suke shan wahala a cikin addini shi kuma dama bahaushe tun da ya faɗa ce karamin sani hukumi ne mana maka an sa ka a cikin mari an sa ka a kurkuku an daure aka to dan karamin ilimi yake da ka fara sai mutum yake ganin fa duk garin ba wanda ya fahimci matsalar sama da shi da an fara bayan yake jira tabala aka rabu kalla da rauni ya fara shiga mutanen da tsoron Allah sai ya fara raguwa sun samu duniya haka yake kallo idan tafiya sai tafiya sai ya gane al'amarin ba haka yake ba eh ɗaya daga cikin malamai yake cewa tana lokacin da suka fara yin karatu sai ya ga cewa duk duniya wala ba mai ilimi kamar shi haka yake gani da ya fara gane matsaloli zai iya fassara qur'ani zai iya jan hadisi ya kawo isnadin ya faɗi hukunci a kansa wala sai ga duk duniya ba mai karatun ka kai wasa mu aji da karatun ya fara zama ya fara fahimtar karatun sai ya fara gana to a yi tafiyar da nisa haka karatu yake da ilimin ya zauna tabbas ya samu karatun ya zama mai ilimin kuma sai ya fara tsorata kuma sai shakku ya fara shiga wai anya ma zai yi karatun ba tukunna anya zai fahimci ilimin anya zai yafa ilimin haka karatu yake yawan nisan ka cikin karatu yawan tsoron ka ga Allah yawan taka tsantsan ɗinka tambayar da almajiri zai amsa a minti ɗaya kai sai kai kwana uku kana zagaye zagaye ta ina zaka wannan mata sai ka kasa haka ita ce siffar ilimi to wannan yana yawan samuwa din yana ƙara taka tsantsan yana ƙara sarwa dudu yana ƙara gane shi ba komai bane ba don haka manzo Allah da ya rantsa yace wallahi inni la a'lamuhum billah na fi su sanin Allah wa ashadduhum lahu khashya kuma na fi su tsoron Allah dan babu wanda ya kuka irin kukan da manzon Allah ya babu wanda ya ga zahirin abu irin yadda manzon Allah ya ga zahiri wallahi abu yanzu nan duk amanna bil ghaibi ne allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata karfin yu'minuna bil ghaibi mu ne ba mu ga annabin ba ba mu ga sahabban ba qur'anin ba ma nan ya sauka ba wasu alqibla ma ba su gida ba garin ta ba fa eh wanda suka ji aikin maka su da za su ce ma ga ka'aba mu yanzu kawai duk kirdaje ne mu kalle ina ka'aba take kaga duk karfin yu'minuna bil ghaibi ne amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da bai gani ba ranan sallah aka kabbarta yana sallah kawai sai aga yana kokari haka ya kama da hannun shi yana lalime haka ana sallah yana lalime sai da ya kare ce wallahi bai taba ganin abu biyu ya haɗu lokaci ɗaya ba kamar yanzu lokacin da yake sallah ya ce nan wuta ce aka ajiye nan aljanna ce ina dai ƙarshen ilmal yaqin ko zahiri a gabansa wutar wuta ce aljannar aljanna ya ce laliman da nake wata itaciyar abin ayaba ce ta zo da ni nake so in ballo inda an yi sa'a na balla na meko har alkiyama da taiwa ba za a cinye ta ba da ne da wani tsadar ayaba wala to amma saboda Allah ya alkawari sai wanda ya je zai dandana to shi yasa ba ba mun dan Allah da mace ba to kaga ƙarshen ilimin ka ƙarshen sanin ka da Allah ka ga abun ƙwaro da ƙwaro a gaban ka kuma shine kadai ba ake tattaki akan ka ko ake tattaunawa ya ga ubangiji ko bai ga ubangiji ko za a ta suna sa mu gama haddacewa ba siffofin Allah ba mu gama haddacewa ma baranta na mu gane girman nasa mu ji tsoron shi shi kuma fa tattaunawa ce tsakanin sahabban manzon Allah ya ga ubangijin ko bai ga shi ba Isra'ila da Mi'raj kuma ta Baitul Maqdis ta ɗakin Ka'aba ta baitul maqdis ne ita ce dai kololuwa alqiblar duniya ta nan ya taka ya je ta saman saman duk annabawan da ake baka labarin an turo sun dai ni ne annabuwa ne ni ne annabuwa ne ni ne annabuwa ne banda kuma haɗuwa da suka yi fa suka yi musu sallah kafin a hodi shi kafin ya je kowa ya koma masanin sa ni ne annabi Musa ni ne annabi Ibrahim ni ne annabi Musa ni ne annabi wane ne duka sai da tantar da su aka shiga da shi wuta aka da shiga da shi gidan aljanna wannan masu laifi kaza ne wannan guri masu kaza ne wannan shine kaza wannan shine kaza karshen imraki kenan da haka kenan kaga shi in ya faɗa akan ilimi zai faɗa da haka tsoron Allah ba irin naka bane ilimin ba irin naka bane ba ai da wanda ya practical da wanda ya theory da bambanci eh duka karatu physics ɗinka da chemistry ɗinka da biology ba ka san waɗansu abubuwan ba sai dai sunansu da turanci kalmar da ka karanta ta to za a yi da wanda ya san kalmar ya yi aiki da abin ya fita sakamakon abin hanya za a haɗa ku da shi ba ku taɓa haɗuwa ba to shi manzon Allah ilimin ba ɗaya ya sa ce ya rantse da Allah ba wanda ya kai shi sanin Allah kuma ya rantse da Allah ba wanda ya kai shi tsoron Allah ba ɗaukakin sarki inni la a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khashya to wanda ake maganar a kansu su manzon Allah ya tinkara da magana ko ba su ya tinkara ba shine dai babin da muke magana a kai shi da haka masa waɗansu mutane suna ƙyanƙyamin maganar da kake faɗa ko sassaucin da ka bada sai ce ma balu a kowamin ya tanazzahuna an shai'i asna'uhu me yasa mutane suke kauce ma abin da ni kaina ina aikata shi yace na fi su fa tsoron Allah na fi su sanin Allah ina muhalli shahi yake a gurin na na Very good. Ta ayi wanda ake magana suna gaban manzon Allah ya san yana gaban su. Amma bai nuna masa ce kai na fi gaba tsoron Allah. Manzon Allah bai musu haka ba. Wanda suka san an yi magana su suka san da wane da wane ne. Wanda ba sani ba sai su ji labari har abada ba a nuna ba ko su waye. to kenan ya halasta idan za ka yi magana a kan laifin mutane ba dole ba sai ka ambaci sunansu ka ce mu ba ma tsoro ba haka ba ne ba babu laifi a sakayawa mutum a yi magana abin da ake da bukata saƙon gyaran ya je ba sai an gane sunansa ba sai an ci mutuncinsa ba wata ƙarfi yasa imam bukhari ya goya shi a bayan babu sibabul muslimi da haka ko da za ka faɗi gaskiya akan mutum wani lokacin karkacin kare shi gadan gadan akan magana wani lokacin ka ɗan shago ba idan ya ji sako ya yi isharati a ya famu labi in kai ishara mai hankali zai iya gane abin da kake nufi da na ƙarshe da zamu kwana akan shi da ta haddasa Abdurrahman ibn al-Mubarak قال حدثنا حماد بن زيد عن سالم عن سلم العلوي عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم Allah ma yi wajihun rajula bi shay'in yakrahu kaɗan ne da kyar manzon Allah yake fuskantar mutum da abin da shi mutum din baya so haka ɗabi'ar manzon Allah yake in ya san baka san abu to baya tunkarar ka da idan suna ne baka so a gaya maka to manzon Allah zai wahala ya gaya maka wannan suna din idan wani wasa ne baka so a maka to manzon Allah ba zai maka irin wannan wasa din ba in wani abu ne ba ka so a ambata maka to wannan Allah ba zai ambata maka ba ka abu idan aka faɗa zai yi tunanin ranka zai bashi to zai wahala manzon Allah ya gaya maka dan baya so ran naka ya bashi karshen ladabi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qalla ma yuwajihu rajul bi shay'in yakrahu fa dakhala alaihi yawman rajulun wata rana sai wani mutum ya shigo wa alaihi atharu sufra wa alaihi atharu sufra akwai taban wani abu mai ruwan ɗorawa ɗorawa haka ko jajajaja jikin shi wataƙila a yanzu kamar a ce ko ya ci miya da ja a jikinsa ko kuma riga ce ya sa amma dai yanayin tambarin da yake cikin rigar ya yi barwatsai haka ya ɓata adan nasa bai dace shi kuma yana gaba ya kece a daka ne ya keta ado ake shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah in ya ga in yi mashi magana yadda yake ji fa ya kure a daka ran zai yi falamma qama da ya bar inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake qala li ashabihi sai ga sahabban shi sai yake cewa law ghayyara aw naza'a hadhihi sutra ina ma ya canza wannan adam ma'ana kenan yanzu bayan an koma kowa ya samu gurin sa to a samu mai gane sai irin wannan adam kamar fa an daina yayin maimakon ka yi ka rabu ka kaza ka yi ran ba ka yi kaza mana ya faɗan birnin haka لو غير أو نزع هذه السفرة ko ya cire wannan abun mai rawaye-rawaye ɗin mai raskwana-raskwana a jikinsa ya cire ma idan wani tambari ne sa ya yi bawu a jiki me zai hana ya cire wannan abu in miya ce ta ɓata ko manja ne ya zuba maimakon yake yawo daba daba da manja a jikinsa me hana hana ya samu kilin ko ya samu jiki ya jika ya wanki gurin yayi haske sai yake yawo a cikin mutunci da martaba haka ne abin da ya dace da haka idan mutum ya zo da kaya yana karni cikin ku yawan habari Allah ma da yanzu duba da da Allah da girman ka da komai duka zo kana karnin dauda dan kirkin da aka bani na rabiya kamar akwai rabi na cin zarafi a ciki sai ka bar idan ta yi tabi ah malam ni ko da man fa kamar ina da sako to bai sai ka ce kana na ka san yin da dama ka dan daure ka dan rage musu ko ka musu ruwa daya shikenan ko kuma da ya gaya masa an yaka bai sinusa amma kowa ne in zai zo cikin wala rigar nan da ya zo da ita fa shekarun zai tafi mai kyau kage kenan akwai magana akan cewa in yana da hankali akwai abin da yake faruwa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ya san idan ya gaya ma magana ranka zai baci ko gurin bai masa kyau ba ta yadda in aka faɗa saƙon ba lallai bane ya ji yakan ɗan yi shagube ta yadda wani zai iya isar da saƙon sai abin ya same ka idan aka yi zama majalisa ka faɗi wani abu ya yi ɓacin rai ka bugawa wani garwa sai aka yi shuru sai wani ya bi ka gefe maimakon a gaya maka cewa fa wani fa garwa ka buga za ka ji duk kamar an kashe ma jikinka sai a barka sai ka gama dukan garwar ka koma gefe wani bi ka sai kai wannan fa kana ɗansa ne yana gara dan sauki sauki ko eh in dai an bari an doka to kara kara abin da za a ji kunya eh sai a ga masa a hankali ya gyara Allah ya samu dace wanda ita ce tarbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin sun ce da ifi ne wallahu ta'ala alam a dai zamantakewa sakon da ratun mu ne da duka shine mutun yayi taka tsantsan kar ya jefa kalmar da za ta nuna cin zarafi ko cin mutunci ko rena alfarma ko rena inda Allah madaukakin sarki fito da shi karka ki garinku karka ki al'umarka karka ki iyayenka karka ki danginka kada ka ci yi abin da zai ci zarafin al'umma ko ya bata musu rai wannan da sunan nasiha ne ko da sunan ilimi ne ko da sunan gyara ne kuma karka yi ikirarin abin da baka da shi wannan ilimi ne ko dukiya ne ko martaba ce ko girma ce ko ɗaukaka ce matsawar Allah bai baka ba karka yi tutiyarsa in kai zuciyar kama za ka tashi a matsayin ƙarya almutashabbi'u bi malam yu'ta kalabisi thawbi su'i a zuri aw kama qala sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake nuna ya koshi da abin da ba a bashi ba to kamar mutumin da ya sa tufafin ƙarya ne a nema ai kwamishina ya bani kaza ko gwamna ya bani kaza ko dan majalisa ya bani kaza saboda wai a tunanin a bashi a gaba ko kuma kar a nuna cewa shi je isa ba sai manzo Allah ce kamar wanda yake yawo ne tsirara amma yana nuna wa mutane bai na dauke da riga mai kyau ina ga karshen abin da za a dauke shi karshen mahaukaci in ba su dauke ka mahaukaci ba to a idan shari'a mahaukaci kake Allah ba mu ikon gyarawa Allah ba mu ikon kiyayewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ga tambayoyi guda biyu ce assalamu alaikum Allah ya gafarta wa malam wai shi idan uba ya kashe ɗansa ba za a kashe shi ba sai dai ya yi kafara wallahi ban ma san cewa zai yi kafara din ba sannan me kawo kana shirin kashe na kaɗan ne eh a tsarin addinin musulunci idan uba ya kashe ɗansa ba a kashe uban a dalilin ya kashe ɗansa saboda shi ɗan mallakar uban ne tsara idan ka kashe naira biyar ko hamsin da take a jihunka alƙadi ya hukunta ka babu hukunci a gaban kotun musulunci a tsarin musulunci ba ta da hukunci wannan shari'a sai dai a wajen Allah madaukakin sarki in kuma har zai yi kafara to akwai laifi a ciki sannan malamai sun ce ittifaqan matsawar uban shi ya haifi dan kuma dan nasa ne na tsatsan shi ba zai iya kashe shi ba kamar yadda yana da matukar wahala ya yayawa kanin sarauni amma kani zai iya wayayen sarauni yana da matukar wahala zai wahala uba ya kashe ɗansa amma ɗa zai iya kashe mahaifin shi musamman masu jiran gado musamman wanda suka tara dukiya za su iya zuba mashi guba ko ya sa a yi haɗarin mota da shi ko ya turo barayi su mai ta'addanci su kashe shi da daddare saboda ya daɗe bai ɗaga dukiya ba su su gada su fanta matan da guntun karauce su amma ba na ji duk yadda ka tara dukiya ko ka fi kowa kuɗi a najeriya ko kai ne ɗan gote bana ji babanka zai iya kashe ka iyaka alfahari mahaifinka kawai sai ai wani ɗana ne ko da ku kana mashi ko ba ka mashi yana da alfaharin kai ɗin nasa ne amma yanzu babanka yana ba- babanka yana da kuɗi ya hana ka zaka ji dan kullun yana gilli in ba a wasa ba ya fara shaye-shaye a taɓa yake ta wai frustration ne Na rasa- ya duke da ba taka ba za ka yi frustration a kanta amma da uban ne ya kamata in ka hana shi frustration ya kama shi amma ya ki kama mahaifi yana addu'a da yana buri Allah ɗaukaka ka kafi yadda kake a yanzu yasa ma suke kallon cewa kawai matsawar uba ya kashe ɗansa to lalle akwai dalilin da shari'a ba ta bukata ta bincika ko ba a bincika wallahu ta'ala alam eh amma dai kakka kashe a yanzu shari'a musuluncin ba a yi in ka kai ɗaure kaza eh sai sun ga dama za su kai kama kotun shari'a musulunci sai kai kama jistiri duk an gama za ka yi duk wancan abin naka ko kuma sannan musamman in suka ga kana da wata gudunmawa da su bawa yan haƙƙin kare bil'adama za su yi tutiya akan ka ya san ɗaure kawai lai sun hana ka fitowa haƙƙin ƴaƴa ne haƙƙin wane ne haƙƙin wane ne duk fitina za ka ji su kala kala amma idan an tsokale ku ne ku musulmi a dunkule an taɓa addinin ku an taɓa martabar ku to babu fa yanci a daidai wannan lokacin har yanzu an ce duk rikicin da ake an kama wancan ta sace wancan an kama wani an canza mata addini an kama fasto kaza yayi kaza duk wannan kungiyoyin na kare bil adama har yanzu su fara ba su samu sako ba ba su samu labarai barantana su fara shirin daukan mataki a kansu amma inda musulmi ne ɗaya yayi kuskure to da za ka ji da BBC da America da Deutsche Welle da Radio Faransa da wacece da wacece kowa haka za ka ji taka taka taka har kika dana ya aure kula radio amma idan ku ne aka wa ba za a yi ba ‘yan matan cibo har yanzu kullum ana kirga kwanakinsu amma shekama da shekara goma an sace matan mutane sun tafi sallar juma'a aka kada matan aka kore su har yau wasu sun zama labarin an kore matar ba sama da shekara goma ko ba wata kungiya da take bibiyar kadin inda suke kuma wannan mata ne a gidajen mazajensu suna zane mazan sun tafi sallar juma'a aka kore su shi yasa daga cikin wayewa dunkule al'amarin ku guri ɗaya akwai matsala eh dunkular ku guri da akwai matsala ina ji wancan satin ne ko wancan satin biyu ne hadisin Allah hadisin Umar dan Khattabi ko idan gari ya waye to kullun rabu ka daina dunkulewa a guri daya maimakon duka kamar gumal ya gumal a tare a guri daya misali ran juma'a sai ayi sallah lokaci da akwai matsala babu laifi wannan su yi sha biyu wannan su yi karfe daya wannan su yi daya da rabi wannan su yi karfe biyu in za ta kai biyu da rabi wasu su yi biyu da rabi duk inda aka yi da rukunin al'umma sun taru maimakon su taho nesa su sha wahala su zafi rana babu laifin su samu salacin juma'a su yi sallar su ciki wannan akwai sassautawa kai akai nema wa kai sassan maimakon abu a tare ko ake shan rana in masallacin ku ya kai kuna da wanda zai hudu ba za a fahimci sakon da zai bada babu barna a ciki ku shiga ku sha inuwa ku sha AC ku sha fanka ku yi sallah ku hankalin ku a huce babu laifi a ciki to irin wani din kun zo kun tare lokaci daya har na sun san lokacin da kuke tafiya sun san lokacin da kuke garwa da kun bar gida za su zo su kaɗe matan ku su kaɗe yaran ku amma kamar yanzu misali wannan sun yi sallah sha biyu da rabi wannan sun yi sallah karfe ɗaya kullum a kowace unguwa akwai mazaje da za su yi saura su tsare unguwar wannan kuma akalla in suka yi ihu kafin barnar ta faru za a kawo musu gudunmawa wannan shine wayewa cikin addini na taɓa samun labarin an da zake ban labari malam murtala abu ibrahim aka sa zaɓe idan za a maimaita zaɓe ana maimaita duk ranar asabar ne a Najeriya amma da yake gwamnatin Jos ta hire wata almundahana lokacin sai aka sa zaɓen chairman na local gama sai aka ce ranar juma'a za a fara kada ƙuri'a karfe goma sha biyu zuwa karfe kaza an kare saboda duk musulmi a lokacin suke sallar juma'a don haka dole an rana za su samu opportunity da za su dangana ƙuri'a su jefa zaɓe to da Allah ya sa akwai garazan malamai suka zauna duka daga bangarorin suka zauna aka fahimci juna sai aka ce kowane masallacin juma'a garin su kare karfe zaunar juma'a su karfe tara na rana to ka ji inda amfanin samun waɗansu hadisan lokacin da wani malami ya sallar juma'a karfe tara kowa ya dai ta a kansa a najeriya to ana sallar juma'a karfe tara amma irin wannan idan rana ta ɓaci ya kuɗa kowane hadisin sai muku rana da ga suka yi mitin kowa wata masallaci karfe tara a kare sallar juma'a an ƙasa zuwa ta heme kuma haimu zo mu hau layi mu dangwala to abin mamaki he labarin ya fita kafin juma'a ta da suka ji labari mutum za su yi zuwa karfe sai aka ce an ɗaga zaɓe sai yi tunanin wata fitina ɗin to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya faɗa maka kalma kwaya biyu al-mu'minu kayyisun fatilun shi duk inda musulmi yake mai kaifin hankali ne mai wayo ne kada ka baje wayanka a gane inda ka sa gaba amma duk matsalar da fuskanto ka ka zama to kana da fahimta kana da wayo haka ake so ka zama to cikin addini Allah ya samu zaci malam sati biyu an yi magana akan gaba to malam menene ladan mai sada zumunta a mun yi magana akan zumunta da yawa a cikin littafin sai da ka bibi karatu tukan mu ko ne hukuncin wanda ya fata zumunta duk mun yi magana akan sa karatu tukan baya za ka nema malam tofa malam wata nasiha aka ko ka karanta malam
mota ya siya to aka haɗa ta tsaf to Eh.
amma ba za ta yaki ba sai an zuba mata biya na to ya halitta su yi a zuba mata eh idan ba za ta yi waki an zuwa mata giya zuwa mata ai sanadari ce ko eh botanikai sun gano akwai dattin da ba abin da yake fita daga cikin sa sai an sa giyar ko in ya tabbata haka ne kana a sa mata ta wanke abin a wuce ba giya ka sha ba ko Allah ya samu dace na akwai rojicin da bature haka yi sai an sa musu wannan giya ko kuma shine yake daidai da abin da ake sa a gurin sannan ta yi tafiya ta fuska na'am Allah ya kara wa malam lafiya malam amin malam mai hukuncin wanda yake ba da wasiya akan in ya mutu a ɗau wani abu na sashen jikinsa a sawa wani marar lafiya sadaka to malam mai hukuncin hakan ya halatta wallahu ta'ala alam malamai suna tattaunawa akan irin waɗannan abubuwan ba bigire bane da ni zan iya bada ansa gaskiya akan shi ba da sashe na baugan jikin mutum ko da waye musamman a bayan mutum ya rasu wallahu alam zai iya faduwa cikin musla ba zai iya faduwa cikin musla ba wannan manya manyan malamai za a tura wata za su tattauna ko sun tattauna sun yi magana akan ta dai ban taba cin karo da ita ba wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake kuskure ne Allah ya sa mu gyara mu yi aiki da abin da zai lokaci ya kore Allah kai mu sati mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin
No.